ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد درس من أقيدة نوانا شين زمن مناشدة cikin littafin al'aqida al-tahawiyya da babban malami abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-hanafi al-tahawi allah ta'ala ya jikan shi da rahama zama da suka gabata malam yayi mana bayani akan sifata wato ainihin gani cewar yan aljanna idan sun shiga aljanna daga cikin ni'imomin da ubangiji ta'ala yake kara musu akan ni'imomin da suke ciki shine ganin fiskarsa Allah zai yaye hijabi su ga Ubangiji, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira lillazina ahsanul husna wa ziyada. Sanan annabi su sai ce da sahabban shi za ku ga Ubangijin ku tamkar yadda kuke ganin wata a dararen da yake na haske ko daren sha uku sha biyar sannan kuma kamar yadda kuke ganin rana ba tare da gajimare ko hadiri ya mata shamaki ba wannan shi dai aqidan muta wato ahli sunna wal jama'a cewar yan aljanna za su ga wato ainihin ubangiji ubangiji da ala ya mana wannan ni'ima yau za mu tashi a gabar da malam yake cewa wal mi'raj haqqun wato al mi'raj daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yi daga baitul maqdis masallacin qudus masallaci na uku daga cikin masallatai da annabi sallallahu alaihi ya umarni da aje a kai musu ziyara shine wanda yake yanzu haka kasan Filistin an gane ba kasan Isra'ila suke fada ba domin yanzu ko amma sai dai ka yana karkashin mi Isra'il wannan sai Qudus la yana kasan Filistin ne wannan shine abin da mu muka sani dan haka an daga shi daga nan zuwa sammai zuwa yanda Allah ta'ala ya so wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma tabbas an yi tafiya da dare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu ji yanzu wa urija bi shakhsi sannan an daga shi da gangar jikinsa fil yaqaza a farke ila sama'i zuwa sama thumma ila haythu sha Allah min al ula sannan zuwa yanda wato ainihin Allah ya so daga sama wa akramahu Allah bima sha'a sannan Allah ya girmama shi da abin da ya so wa auha ilaihi ma auha sannan Allah ya masa wahayin abin da ya mishi ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciyarsa bata karyata abin da ta gaba fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula wato Allah ya mishi salati da sallama a lahira da duniya nan gabar kun ga malam zai mana bayani ko ya mana bayani akan al-isra wal mi'raj wato al'isra shi ne tafiyar dare da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga wato ainihin makka zuwa baitul maqdis wal mi'raj shi ne da aka daga shi daga baitul maqdis zuwa sammai zuwa yadda Allah ta'ala ya so dukka kuma an yi shi ne a dare guda daya annabi sallallahu ya ba mu kissan wato ainihin al-isra wal mi'raj kamar yadda ya zo a sahih muslim hadisi mai lamba wato ainihin 162 daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda ke shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu bil buraq an zo min da mi wato al buraq wa huwa dabbatun abyad tawil fawqa al himar wa duna al bagh wanda ita ce dabba ce wacce take mai tsayi ta fi jaki ba ta kai doki ba yada'u hafirahu inda muntaha tarafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma wanda ya rawaito hadisi yake cewa ita wannan al buraq tana sanya kafanta yadda kallonta ya kai duk yadda ta iya hangowa to nan za ta mi za ta sanya kafarta kaga yanzu in haɗa mutum ana cewa dan adam ya yi kokari ya kirkiri jirgi to ga abin da ya fi mi ya fi jirgi yanzu daga nan ta hango kano ina ta sa kafa tafiya ta yi tafiya kenan qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na hawa na al-buraq hatta ataitu baital maqdis har sai da na je ni ina baitul maqdis shine masallacin qudus da yanzu yahuda suke son su gina coci a cikin sa alhali Allah ya ce mi wa man azlamu mimman man'a masajid Allah ay yuzkara fiha ismu wa sa'a fi kharajiha kenan yahuda sune azlamun nas mutanen da suka bi kowa zalunci cewa suna hana ambaci Allah suna so su zo suna zagin Allah a ciki shine suna jingina mishi da abokin tarayya qala annabi ya ce farabatuhu bil halqa allati yarbitu biha al anbiya to akwai gurin da annabawa suke daurewa a baban hawan dabbobin su in sun je sai in daure na a gurin qala annabi yake thumma dakhaltu al masjid fa sallaitu fihi rak'atayn sai na shiga masallacin qudus na sallaci rak'o'i guda biyu a ciki thumma kharajtu sai na fito faja'ani jibril alayhi salam yace sai mala'ika jibril ya zo mun bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban ya zo mun da kwano wani giya wani kuma kwanon mai nono a ciki faktartul laban annabi ya ce sai na ɗauki mai wato ainihin nono faƙilali sai aka faƙalali jibril sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ce da ni ikhtartal fitra ka zaɓa abin da yake mai fitra salima wato ainihin take kai sun ma'araja bina ila sama yace sai mala'ika jibril ya ɗaga mu zuwa wato ainihin sama fastaftaha jibril sai jibril ya nemi a buɗe mishi faƙila man anta sai aka ce da shi waye kai ƙala jibril sai ya ce jibril ne ƙala jibril ƙila wa man ma'ak aka ce wake tare da kai ƙala muhammad wato sai ce muhammad ne ke tare da ni ƙila sai aka ce wa qad bu'itha ilayhi kuma an aiko shi ne qala qad bu'itha ilayhi yace eh an aiko shi ne fa futiha lana sai aka bude mana wannan yake nuna mala'iku ba su san me ba gaibu ba da sun san gaibu kafin in mutum ya kwankwasa maka kafin ka bude sai ka ce wani ko daga kuma sun ga annabi Muhammad sallallahu sai su ce a ashe an turo shi kenan me ba su san gaibu ba ba wanda ya san gaibu sai wa ba haushe ma fa haka yace sanin gaibu sai wa sai Allah to me yasa mutum zai wahalar da kansa ya je gurin wai malami gobe da nisa wai kaza kaza la babu fa futiha lana fa idza ana bi adam yace ana bude mana sai naga annabi adam a sama ta farko kenan ko farahaba bi sai lale da ni wa da'ali bi khair kun ji uba sai mun addu'a ta alheri ثم عرج بنا إلى السماء الثانية yace sai ya daga mu zuwa ta sama ta biyu fa futiha lana fastaftaha jibril alaihi salam sai wato ani mala'ika jibril sai ya nemi a bude fa qila man anta sai aka ce da shi waye kai qala jibril sai ya ce jibril ne qila kun ga kuma nan sai ka fahimta idan ka zo kwankwasa kofa aka tambaye ka waye ni za ka ce wane sunan yanka in ka ce ni ne annabi wata ran kwankwasa ya ce wa ya ce ni ne annabi ya ce ni ne na kai ne ta an ga da aka ka kwankwasa sunna shine an tambaye ka waye ka faɗi sunan ka ni ne an gane kuwa yawa haka muka karanta a hadisin Jabir kan Abdullah da ya je gurin Abdullah dan Unais ko ya mar sallama ya ce waye ya ce kuje ku ce mishi Jabir ne ya ce dan Abdullah ya ce to wannan shine فقيل ومن معك أكتش واكي تاردك قال محمد يتي محمد قيل أكتش دشي وقد بعث إليه واتو أن أيكوشي قال قد بعث إليه يتي أن أيكوشي كنا ملائكو سنا دا لابادن شوار محمد زائمي زا أيكوش أمت أيمي أمت أيمي منزوكو النبي ففتح لنا سي أكبر يمنا فأنا فإذا أنا ببني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما yace da aka bude sai ga mu wato gurin ƴaƴa guda biyu na babanai wato sune Isa da Yahya farahaba wa da'awali bi khair sai suka yi lale da ni kuma suka yi min addu'a ta alkhairi thumma araja bi ila sama'i thalitha yace sai ya daga mu zuwa sama ta uku wannan tafiyar banda mala'ika wa isa yi ta an ce maka tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu ta zarar shekara na shekara 500 kafin ka tafi sama in ka sama kafin ka tafi wata sama to amma mala'ika cikin kanganin lokaci ne ya yi ta fastaftaha jibril jibril ne mai abu da faqila man anta sai aka ce waye kai qala jibril ya ce jibril ne qila wa man ma'ak aka ce wa ke tare da kai qala muhammad sallallahu alaihi wasallam ce muhammad ne qila wa qad bu'itha ilayhi an turo shi qala qad bu'itha ilayhi fa futiha lana yace sai aka bude mana fa idza ana bi yusuf yace sai na sai ga ni ga yusuf na ganshi idza huwa qad u'tiya shatr al husn sai gashi an bashi rabin kyau wato in kaga annabi yusuf ka ga me kyakkyawa sai sa mata suka ce ma haza bashara in hada illa malakun karim mace kaji ta ce wannan ba mutum bane dan kyansa ya kaje ga kyansa sun ma'araja bina ila sama wato ainihin sai aka fita da mu zuwa wato ainihin sama fastaftaha jibril alaihi salam sai jibril ya nemi abu qila man hadha aka ce waye qala jibril yace jibril qila wa man ma'ak aka ce wake tare da kai qala muhammad yace muhammad qala wa qad bu'ika ilayhi aka ce shin an turo shi qala qad bu'ika ilayhi yace na'am fa futiha lana fa idha ana bi idris yace da aka bude mana sai naga annabi idris farahaba wa da'a li bi khair ya lalance da mu kuma yi min addu'a alkhair qala allah azza wa jal wa rafa'nahu makanan aliyya wa dhkur fil kitabi idris kenan ko innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya thumma araja bina ila as-sama'i al-khamisa sai aka tafi annabi ya ce sai ya daga mu zuwa wato sama ta biyar fastaftaha jibril jibril ya nemi abu da qila man haza aka ce waye qala jibril ya ce jibril ne qila wa man ma'ak wa ke tare da kai qala muhammad ya ce muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi aka ce an turo shi qala qad bu'itha ilayhi fa futiha lana ya ce an turo shi sai aka bude mana fa idza ana bi harun sallallahu alaihi wasallam sai naga annabi harun قيل وقد بعث إليه عفوا فرحب ودعا لي بالخير yace ya lalance da mu kuma ya mun addu'a alkhairi sun ma'araja bina ila sama'i salis yace sai aka daga mu wato ya daga mu zuwa sama ta shida fastaftaha jibril alayhi salam qila man hadha qala jibril qila wa man ma'a qala muhammad qila qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fa futiha lana yace sai aka bude mana fa ila annabi musa alayhi salam yace sai ga annabi Musa sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'a li bi khair shi ma ya lalance da ni kuma mun addu'a alkhairi thumma araja ila as-sama'i as-sabi'a yace sai ya dauke mu zuwa sama ta nawa ta bakwai sama kenan ta tike ko sai kuma can wato ainihin kaje zuwa ga al'arshi fa futi alana fa afwan fastaftaha jibril fa qila man hadha qala jibril qila wa man ma'a qala muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسددا ظهره إلى البيت المعمور yace anan sai naga annabi Ibrahim a sama ta bakwai ya jingina bayansa a albaitul ma'mur yace wa idha huwa sai naga baitul ma'mur din nan mi da Allah rantsa da shi ko cikin suratul tur wal baitul ma'mur wa idha huwa yadkhulu kulla yawmin 70 alf malakin la ya'uduna ilayhi yace sai naga kullun mala'iku dubu saba'in suna shiga baitul ma'amur kuma in sun fito ba za su koma ba har a tashi alkiyama shi ne ma ya alamu junu da rabbika illa wanda ya san adadin rindina ta ubangiji sai wato ainihin shi Allah ɗin kenan Allah ya wadatu daga barin bautar ka in ka ji ba za ka bauta mishi ba to ga can wasu ne mala'iku dubu saba'in kudin su shiga su fita kuma bauta wa Allah suke sujada suke da girmama ubangiji sun ma zahaba bi ila sidrat muntaha nabi ya ce sai ya tafi da ni zuwa ga magariyar tikewa wa idza warquha ka adan fiyala yace sai na ga ganyenta kamar kunnuwan wato giwaye wa idza samaruha kal qilal yace sai na ga wato ainihin ƴaƴan ta wato ainihin kamar mi kamar tukunyoyi ƙwala annabi ya ce falon ma gashiha min amrillahi ma gashiha ta gayyara lokacin da abin da ya lullube ta daga al'amarin ubangiji ya lullube ta sai ta canja fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha wannan ita sidratul muntaha ba wanda ya isa siffanta ta daga dan adam saboda kyanta fa auha Allahu ilayya ma auha kunji sai Allah ya min wahayin abin da ya min wahayi fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa layla annabi sallallahu alaihi sai Allah ya farlanta mun salloli wato ani 50 a kowane dare da mi da yini fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam yace sai na sako zuwa ga Musa alaihi salam fa qala ma farada rabbuka ala ummatik me Allah ubangijin ka ya farlanta maka al'umman ka qultu 50 sala sai nace sallah 50 qala irji ila rabbik Musa ya ce koma zuwa wajen ubangijinka fas'alhu takhfif ka roƙe shi sauki fa inna ummataka la yutiquna zalik kace al'umman ka ba za su iya ba 50 yanzu biyar din ma wani bane bari aka ce 50 50 kaga kenan duk awa biyu sai ka yi sai ka duk awa ɗaya ne ma kenan ko da minti 30 ma ko sai ka yi sallah fa inni qad balautu bani isra'il wa khabaltum yace na jarrabi wato bani isra'il kuma na san su qala faraja'tu ila faraja'tu ila rabbi fa qultu ya rab khaffif ala ummati annabi yace sai in dawo wajen ubangiji na sai na ce ya ubangiji ka sauƙaƙa wa al'ummata fa hatta anni khamsa sai Allah ya sauke min guda biyar suka da 45 faraja'tu ila musa fa qultu sai in dawo wajen annabi musa sai na ce hatta anni khamsa Allah ya sauke min wato ainihin biyar qala inna ummataka la yutiquna dhalik wace al'umman ka ba ta iya farji ila rabbika fas'alhu takhfif kuma dan ubangijin ka ka nemi sauki qala falam azal arji'u bayna rabbi wa tabaraka wa ta'ala wa bayna musa alayhi salam hatta qala wato annabi yace ban gushe ba tsakanin ubangiji na wato da annabi musa ina kai kawo har sai da Allah ya ce ya muhammad innahunna khamsu salawat ya Muhammad je ka sun zama sallah biyar kulle yawmin wa laila kowane dare da yini li kulli salatin ashir amma kowace sallah tamkar goma take fa zalika 50 salatan biyar din kenan sun zama 50 eh mu karisa shi sura kadan qala sai wato Allah yake cewa ya Muhammad ya Muhammad innahunna khamsu eh aiwa fa zalika 50 salatan sai ya ce wato ainihin su ne sallah 50 kenan matsayin su ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة wato duk wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawa bai aikata ba za a bashi lada guda fa in amila ha kutibat lahu ashran in kuma ya aikata za a bashi lada goma wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab shay'a wanda ya himmatu zai aikata laifi bai aikata ba ya bar shi don Allah za a bashi lada guda fa in amilaha haka ne ko kutibat sayyi'a wahida idan kuma mi afwan wa man hamma bi sayyi'atin duk wanda ya himmatu zai aikata laifi falam ya'malha bai aikata ba lam tuktab shay'an ba za a rubuta masa wani abu ba akwai riwaya da take tabbatarwa kuma in ya bari dan Allah ne za a bashi mi za a bashi lada fa in amilaha idan ya aikata kutibat sayyi'atan wahida wato za a rubuta masa zulumi ne guda qala sai annabi sallallahu alaihi ya ce fa nazaltu hatta tahaitu ila Musa sai na dawo har sai da in zo wajen annabi Musa fa akhbartuhu sai na bashi labari faƙali sai ce irji ila rabbika fas'alhu takhfif ka je ka nemi ubangijin ka ya sauƙaƙa ma amma anan bai ce ba za mu iya ba amma dai ya ce ya kun ga farko cewa ce al'umma kami la yutiqun amma an dai ya ce ka je ka nemi sauki faqalu sallam sai annabi ya ce fa qultu sai na ce qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaytu minhu insha Allah na kuma ga wanda kunya hatta kama ni ya isa kai na rungu biyar an gane wannan shine hadisin al-Isra wal Mi'raj da Imam Muslim ya rawaito na kanto mana daga sahihin shi abinda yasa na kanto mana akwai wanda suke inkarin shi wasu kuma suke shawai da iyami akai ruhin Annabi sallallahu alaihi kamar mafarki ne yanzu a cikin kuwa ta barin kasa na mafarki akwai wani ya bar garin ne ya bar kasan to a mafarki bai cika mu'jiza ba amma abin yanda aka yi shi ya kaza a farke shine mu'jiza shi yasa Abdullah dan Abbas yake cewa da Annabi sallallahu a dare ɗaya na aka yi tafiya da shi aka dawo da ya wayi gari amma ka sai wayi gari cikin mai damuwa so da yasan in dai mutanen su suka samu labari za su za su karya tashi sai Abu Jahl ya zo wucewa Fir'auna wannan al'ummar inji Annabi sallallahu sai ya Muhammad magana ta izgili sai yake cewa akwai labari sai ya ce ya ce me ya ce an yi tafiyar dare da ni ya ce daga ina ce daga nan zuwa ina ce zuwa baitul maqdis ya ce kuma kawai gari a cikinmu sai bai nuna ya karyata shi ba in ji abla da abbas sai ya ce amma na tara ma mutane za ka iya faɗa musu wani abu da ka faɗa mai ce mi zai hana abu jahal kamar an sa shi ringa bi kwararo kwararo yana tattarowa mutane sai da ya taro sai ce ya muhammad ga jama'a ta tare faɗa musu abin da ka faɗa ya ce an yi tafiyar dare da ni suka ce zuwa ina ce zuwa baitul maqdis su ba san bayan baitul maqdis din ba ma an kai shi har saman samai kuma an dawo da shi suka ce kuma kawai gari a cikin so da su suna auna wannan tafiyar ta watanni ne ta kwanaki ne masu yawa kafin ka je ka dawo cikin su daga mai tafi sai mai dora hannu aka cewar annabi ya musu ya musu ƙarya a fadar su sai suka ce to mu tambaye shi siffar masallacin saboda cikinsa akwai wanda aka samu mai sun jajje don haka da annabi sallallahu ya siffanta musu masallacin suka ce amma siffar kan siffar ce amma fa ba su yi ba ba su yi imani ba abubakar radiyallahu anhu da labari ake ce masa kaji abokinka abin da yake yadawa ko a daren jiya aka tafiyar dare da shi yace zuwa ina zuwa baitul maqdis sai ya ce to sai mutum da muna zaune ce daga saman sama ake masa wahayi kuma ne yadda sai idan ya ce an yi tafiya da shi cikin dare da shi ai wancan ya fi wannan mamaki daga nan ake ce da shi abubakar as-siddiq don haka a shahid duk abin da ya zo maka daga alkur'ani da sunna ya ka ce ka karbe shi sam'an wa ta'atan wa tasdiqan ka je ka yi da'a kuma ka gaskata amma ka fara hakaito abin anya ko mai yiwa ne kaza kaza kaza wannan ba naka bane an gane ina ga mun dan faɗaɗa ɗan kana abin da ya shafi al-Isra wal Mi'raj ko ubangiji ta'ala fahimtar da mu gobe insha Allah ta'ala sai magana akan tafki na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ceto da an sha wuya filin alkiyama an tsallake siradi akwai wanda za su je su gangara su sha ruwan alkawtar akwai kuma waɗanda annabi sassan zai katange su ya tsare su a hana su mala'iku su tsare su annabi sassan ya ce su tafi can can me yasa so da sun yi bid'a a bayan tafi rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah fahimtar da mu addinin shi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam